الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna hudu ga watan zulhijja a hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1445 muna kuma goma a watan shida shekara ta 2024 allah kaddara haduwarmu a babban masallaci na fada mai martaba sarkin gomel a karanta littafin adurusul muhimma da ammatul umma rubutun babban malami a sheikh abdulaziz ibn baz allah maɗaukakin sarki ya ƙara mu sarki lafiya da imani marubucin littafin shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara rahama a gare shi yau za mu tashi karatu akan addarsu sani ashara darasi na goma sha biyu a na sha ɗayan a nan ne malam ya kulle babukan da suke da alaƙa da sallah ya gaya mana abubuwan da duk sallah take bukata da su tun daga rukunai har zuwa wajibai har zuwa sunnoninta ya kuma karkare babi na ƙarshe akan abubuwan da in an same su sallah tana rushewa wanda ya gaya mana akwai zance akwai dariya akwai ci akwai sha akwai bayyana al'aura kauce ma alƙibla wasa idan ya yi yawa sai kuma warwarewar alwala yau kamar sabon babi zai shiga su ne abubuwan da suke da alaƙa da alwala ya ce shuruɗul wudu'i su kuma menene sharuɗan alwala abubuwan da sai sun samu ake lissafa alwala ta inganta a tsarin addinin musulunci malam ya ce wahiya asharatun sharuɗan alwala guda goma ne al'islamu wal'aklu watamyizu wanniya wannan sharuɗan guda hudu kusan duk ayyukan ibada suna shiga ciki akwai musulunci akwai hankali akwai tamyizi shine tantancewa tsakanin hagu da dama daidai da ba daidai ba mai kyau da mara kyau baki da fari sannan kuma a samu nira aiki kusan duk aikin ibada wannan yana shiga ciki babu wani aiki na ibada da ake karba a wajen mutumin da ba musulmi ba inda za a samu ba yahude ko ba nasare ko ba majuse ko duk mai irin wani addini yayi kowane irin aiki ba za a karba masa ba sharaɗin karɓar aikin ya kasance musulmi abu na biyu shine hankali da za a samu mahaukaci ya yi aiki na ibada daidai da daidai ya yi alwala tsatsaf ya yi sallah tsatsaf har zuwa sallamata ba za a ba ladan alwala ba za a ba ladan sallah ba ana da buƙatar hankali saboda shi manzan Allah ta yi an ɗauke alƙalami ne kwacokam a kan shi ba rubutun lada ba rubutun zunubi da za a yi mai rubutu na lada da zunubi zai wahala na ladan sai rinjaya to adalcin musulunci sai dauke masa alkalami da haka sai aka ce da mai kyau da mara kyau ba wanda za a rubuta wa tamiz sai ko mutum ya zama to yana halin tamiz shine ya bar hali na yarinta lokacin da ya kai hali da yake na girma da tantancewa da hankali to anan sai a rubuta masa nan gudun mun ji shi a tamiz wani lokacin kuma yakan zo da ma'anar albuluk duk da buluk tana hada sharuɗa guda biyu ne girma tare da hankali wanniya sai kuma a samu niyya ba a kowane irin aikin ibada kamar da muka karanta a nan gurin a cikin al'arba'una nawawiya har sai idan akwai niyya innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imri'in ma nawa muka yi kuma ittifaki cewa ba zai yiwu ba kowane irin aiki ne a yi a duniya face an samu niyya a cikin shi kocin naka ne mutum zai kashe sai ya niyya kocin naka in ka kware da gaske in ya kware da gaske in ya taho da gudu in ka meka hannun ka mai kai niyya mai ka sa kai ya zaka ba niyya ta zo ta kenan ba ya kace bar na wai cin kan yacin naka ba wanda yake nuna maka cewa ma niyya ba farcin ta ake ba ana zaune kawai sai kaga wani makaho ya taho sai ka sa hannu a aji har ka yi niyya cewa sadaka zaka ba shi ko an gama ba ya dace ba na niyyar bawa makaho sadakar naira ashirin sabuwa a ranar litinin bayan bagare duk ba bukatar wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dace wan niyya so niyya tana daga cikin sharuɗan alwala tana daga cikin kuma sharuɗan kowane irin aiki na addinin musulunci wasu sahabu hukmuha ko hukmaha bi an la yanwi qat'aha hatta tatimma taharatuhu wasu sahabu hukmuha hukmaha da kuma tafiya tare da hukuncin alwala din lokacin da mutum ya fara alwala to ya sanya a ransa cewa alwala yake yi shine ya sanya hukuncin alwala wannan aikin da zan yi ibada ne shi ke ɗauke mun hadasi shi zai halarta min in yi sallah kuma tun daga farkon lokacin farawa har ƙarshe ya ji a ransa cewa alwala yake za ka iya zuwa ka yi niyya ka ce alwala za ka yi ka wanke hannu ka kurkura baki ka shaƙa ruwa a zuciyarka kuma ya kame da shi kwaskwarima da ka wanke fuska ya ka ɗauki sabulu sai ka wanke da ka wanke hannu sai a zanka ka miƙe kana wanke hannu har cikin kafaɗinka wani zai yi mamaki to wannan alwala yake ko kuma me yake daga lokacin da zuciyarka ta gaya maka ka koma kwaskwari masu alwala ta yanki so ake tun daga farkon farawa haka kai ƙarshe to ka ji a ranka cewa alwala kake yi shine wasu sahabu hukumuha bi Allah yanwaya qaf'aha ta yadda mutum ba zai yi niyyar katse alwalar ba hatta ta timma tsaharatuhu har sai alwalarsa ta cika shi ne in ka fara alwala to kar a samu niyyar katsewa kamar da malamai suka yi ittifaki duk wani aikin ibada lokacin da kai niyyar katse shi to wannan ibadar ta kare misali kamar mai azumin nafila sai kai niyyar za ka yi azumin nafila ka kuma yi saurin da ka zo gidanku sai ka tadda da safe an yi wani abinci na kasaita mai jin da na daɗi sai ka ce kai tunda da azumin nan ba na farilla ba ne na fasa da aka abinci ka ce kai kuma ya kamata in ƙarasa azumi na ya ake ciki ya wurare ko? tare da baka ci abincin ba damu ta ka muke tambaya bisa bayanin da na yi ka fahimta na na'am to don an goyi da ra'ayi mai unguwa na'am inda ya ci da azumin sa ya kare da bai ci mafa to sabuwar niyya kenan zai sake kowace tada din tana nan ka ji bayanin naka inda dan mai ta bayanin da dai ya ga an yi abinci mai daɗi ya yi niyyar bara ya sauke azumi har sai da aka ka abinci ya ce kai gara ma ya ƙarasa kayansa ya hore saboda tsakanin ɗaukar azumi da ajiyewa an samu wani guri da an samu canjin niyya wannan canjin niyyar an samu adamu istishabil hukumi rahin ɗaukan hukuncin abin da ake magana a kansa har zuwa ƙarshe abin da lalle aiki ake da bukata a aikace shine irin wannan niyyar ba ta lalata shi amma abin da niyya take lalata shi kamar alwala kamar sallah kamar azumi wannan kai tsaye sun lalace idan aka samu canjin niyya abinda sai an yi ne a aikace ko an yi a firici to wannan yi ne niyya ba ta lalatawa misali kamar mutum matarsa ta bata masa rai sai ya ɗauka a ransa cewa wannan yarinya tun da ta marahin mutunci saka ta zai a zuciyar shi da ya zo gida kuma sai ya tadda ta ji la'asar ta shiga taitayinta wata ta ba shi haƙuri eh Tanzania ta saku ko bata saku ba saboda shi saki aiki yake da bukata ko a rubuta ko a fada a baki ko a sami shaidu to irin wannan dan an samu niyya an samu canjin niyya wannan ba ta karya shi amma da yawanci ayyukan ibada da ba aiki suke da bukata ba ko furici in aka samu a canjin niyya suna lalacewa so kamar Allah mala yace wasu sahabu hukmaha tare da kudirtar hukuncinta bi an la yanwaya qata'aha saboda mutum ta yadda mutum ba zai yi niyyar katse wannan aikin ba hatta tatimma taharatuhu har sai alwalarsa ta cika wanke ba'u mujibil wudu'i da yankewar abin da ke wajabta alwala daga cikin sharaɗin alwala ta yi daidai a yi ibada da ita abin da zai sa alwalarka ta warware ya kasance baya tare da kai menin abubuwan da yake sa alwala ta warware kamar fitsari ko to a da fitsari ya kare a jikinka kafin kai alwala in bayan gida kake a da bayan gidan ya kare kafin kai alwala idan mace mai haila ce ko jinin biki a samu daukewar jinin bikin a samu daukewar jinin haila har ma da wanka kafin alwala ta zaman to me ta yi mata amfani wani ba mamaki leman zai shiga sallah amma ta da kabbara sallah kuma wata kin limamin sa ya san fijo ne da haka zai iya haɗa biya sai to bara yana fitsari yana alwala ai misali ne ko saboda haka ƙasa yana fitsari sama yana alwala kaga kenan wata ƙirka kafin ya ƙare fitsari ya zo wankin ƙafa kaga ya rago hanya kenan to mala ita irin wani alwala ba za ta yi ba dole duk abin da yake sa alwala sai kaga kwata-kwata baya tare da kai sana alwala ka ta yi daidai shi a wani lokacin za a ga abin da ya sa malamai suke faɗar waɗansu karatuttukan duk abin da ka gaba zai yi a gurinka ba a gurin wani cin daɗewa ya iya ko yanzu karka yi mamaki akwai wannan mutumin da yana bayan gida ya yi alwalashi in ya ƙare kawai tsarki yana ga kamar ta ƙare ko yana fitsarin yana alwala ko yana tusa yana alwala to duk abin da yake warware alwala dole ya zamanto baka tare da shi kafin alwalarka ta zamanto ingantacciyar alwala ce ina wala yake wanqita'u mujibul wudu'i bayan an samu inqita'u mujibul wudu'i sai yace wastinja'un aw istijmarun qablahu a samu tsarki na ruwa ko tsarki na hoge kafin ita alwala din yanzu banda an ce maka sai fitsarin ya dauke kakaf sai bayan gidan ya dauke kakaf to kuma wai ka tsarkake bayan gidan ko fitsarin kafin kai alwala fa'ida wajibi ne dan haka ba za ka yi fitsari ba ka ce to bara in fara alwala tun da tsarki muhallinsa daban alwala muhallinta daban na taɓa ji wani yayi wannan magana sai kai alwala ka kare kuma sai ka da ka yi tsarki amma sai za sharadi wai ce wa ka taba amma gurin da fitsarin ya fito fangaba kwan baya ko to in ma da zai iyo ba za ka taba gurin da fitsarin ya taho ba ko bayan gidan ya taho har yanzu alwala ba ta iyo ba dole sai an fara samun tsarki kafin alwala sai an fara samun alwala kafin a samu sallah da malamai suke ce maka tartib ba iya faɗo labarin tartibi yake aiki akwai ayyukan ibada da dole suna da buƙatar wannan tartibi din Allah ya samu dace al-istinja'u a samu ruwa a yi tsarki da su al'istijimar a samu hoji ko abin da zai hau makwafin hoji a yi tsarki da shi wanne fi tsarki da ruwa wanne fi tsafta Allah tsarki da ruwa ne ya fi tsafta ko tsarki da hoge ne ya fi tsafta kuma wanne ya fi dacewa na? ruwa ya fi daciya? ruwa maganin komai a haifar a yi wannan bana musu a kanta watakil haka ne watakil haka wace kawai ta tambaya ta ne a kan istijimar to wanda ya istijimari fa kuma ya ga ruwa kuma bai yi istin ja'i ba kuma ya alwala alwalarsa tana nan ko ba ta nan mutum ya je dawa sai ya yi tsugunnu ya samu tsafon kwani ya tsafe gabansa ya tsafe bayan shi da ya zo masallaci kawai sai alwalahi ga masallaci sai ya tuno da yana gona da dutse ya yi amfani alwalarsa ta yi sallar safa wannan mun tsaya ne a nan gurin akwai mutanen da suke da damuwa ko da sun yi amfani da hoge in sun zo za su ga dole sai sun yi amfani da ruwa wannan baya zama makwafin dole matsawar ka tsaftace gabanka matsawar ka tsaftace bayanka to wannan abin a matsayin tsarki yake shi yasa anan yace wastinja'un aw istijmarun qablahu ko dai a samu tsarki da ruwa ko a samu tsarki da hoge kafin shi in kuma son samu ne a haɗa guda biyun lokaci ɗan a tsabtace da wani abun kafin a sa ruwa kafin a sa hannu a guri kamar mutumin da ya bayan gida inda zai yi tsame gabansa da wani abu ya tsame bayan shi da wani abun kafin ya cambala hannun shi a inda najasar take da ya fi tsabta kuma wannan to hada guda biyu in ya samu hawa karin tsafta ne amma ba a ce lalle bane ba a ce wajibi bane ba wa tuhuriyatu ma'in wa ibahatihi sharadi na gaba ya zamanto ruwan da za a yi amfani da shi mai tsarkakewa ne ba mai tsarki ba sharadi ruwan da za a yi amfani da shi ya zamanto mai tsarkakewa ne akwai ma'un tahur akwai ma'un tahir mai bambanci tsakanin tahur da tahir wa an zanna minas sama'i ma'an tahura ko mai tsaka bambanci tsakanin tahur da tahir mai tsarki ne yana tsarkakewa tahur kenan na shi fahir yana da tsarki a karan kansa amma ba za a iya aiki da shi ba wajen aikin tsarki a wajen aikin ibada fahur kuma a karan kansa tsaftatacce ne kuma zai iya tsarkake wani kamar duk ruwan da ya zubo daga sama ko ruwan rijiya ko ruwan falki idan ba a gurɓata gurin ko baya bi ta gurin kazanta ruwan teku ruwan famfo duk irin waɗannan ruwan kankara idan ta zubo ko irin raba a inda suke da raba duk irin waɗannan ana ayyukan ibada da su ruwa mai tsarki kuma shine duk ruwan da ya gauraya da wani abu mai tsarki kamar ruwan da aka zuwa masa kayan kanshi ko kayan shayi ko ruwan faro-faro ko ruwan soɓo ko kuma ga ruwa ne garo amma an zuba masa turare ko an ɗasa masa wani kemikal da ƙarfin kemikal ɗin ya fito fili to duka waɗannan za a sa su a layin masu tsarki amma ba za su tsarkake ba ya ce to sharaɗin alwala ya zamanto ruwan da aka yi amfani da shi fahur ne mai tsarkakewa ne a karan kansa wa ibahatihi kuma da halascinsa ruwan ya zamanto ruwa ne na halal a fahimtar malam duk wanda ya amfani da ruwan da bai da tsarki to alwalarsa ba ta yi ba ya ake samun ruwa mara tsarki watakila wannan gabar tana da muhimmanci sosai na? a mun fita ai daga fahur da tsahir yanzu mun ce wa tsuhuriyatu ma'in da tsarkin ruwa wa ibahatihi da kuma halastin shi ruwan ya zamanto wanda za ka yi ruwa da shi ruwan da aka lala da shi ruwa ne na halas kafin alwala ta inganta akwai gabobi masu tsada ya tsanin tsaya mu tattauna shi na'am ai ka dawo da tsahur da tsahir ruwan da najasa ta fada cikin shi ai wannan ma'u najis ne alama ruwa guda uku ne ma'u tsahur ma'u tsahir ma'u najis ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ruwa mai tsarki da ba zai tsarkake ba sai ruwa mai najasa su ne kashe-kashe ruwan da malamai suke magana a kan shi to wannan ruwan ruwan da za ka yi alwala da shi ya zama to ruwa ne na halaliyarka na'am wani sai fiya wata zai alwala kana ji an fara kiran sallah sai ka zare fiya wata sai ka huda sai ka yi alwala da shi ka yi gada gudu masallaci alwala ba ta yi ba ruwan sata ne shi yasa na ce akwai gaɓoɓi masu tsada mu tsaya mu tattauna na'am ayya ai mun wuce wannan gurin eh wannan ruwan tsahir da muka faɗa ko shine ruwan da ya canja da wani abu mai tsarki ko turare ko kunu ko madara ko wane ne shine tsahir tahur shine wanda sansanansa lafiya kalau kanshinsa lafiya kalau kalarsa lafiya kalau ko allazi lam yataghayyar ta'amuhu aw launuhu aw rihuhu ko ko kuma su sai ra'ihatuhu na'am ba shi muke magana ba ruwan da zaka yi alwala da shi ya zamanto halattaccen ruwa ne min ba da misali ka sace fiya wutan wani kai alwala da shi alwala ba ta yi ba na'am to ba ku wani misali gwamnati ba tana samar da famfuna ba da ruwa in za a ja ruwan ana neman izini ko ba a ja na ana neman izini to wanda ya ja ruwa gidansa ba izini na? gwamnati ta ajiye fayil dinta sai ta ce duk wanda zai ja ya ba da kudin izini a ja masa ruwa kuma yake biyan kudin ruwa shi sai zo ja ba izini kuma ba ya biya kaddara ma zai biya amma ya ja ba izini wannan ruwan halal ne ko ba halal ba ne in yi alwala da yi akwai matsala ko? to wasu matsalolin an taɓa su ba ake iya gane su bar ganin ruwan gwamnati ne idan an kama shugaban ƙasa ya saci kudin talakawa za a mai hisabi wanda ya datse fayil ya ja ruwa ba izini in fa za a masa hisabi akan kudin hukuma wannan kudin izinin yana da muhimmanci ko da bai ta karya karya ba kafin ruwan ya zamanto halaliya a gare ka idan a wata ana ba da naira goma ka ba da naira goma shi ne halascin wannan ruwan da ka yi amfani da shi a wata haka wutar lantarki Allah rufa asiri da yawa mutanen da suka kasa kwanciya a kabar buransu har da kudin wuta a ciki kada da yan nefa su ce yana musu aiki fa duk wani alkawari da ka shiga ya yi wahalari na amanu aufu bil uqud duk wata yarjejeniya da ka sa kanka cikinta to wajibi ne ka cika wannan yarjejeniya idan ku yarjejeniya a baka wutar lantarki zaka sha a wata aka kawo ma aka ce ta sha ta dubu goma to ka bada dubu goma in ka bada cin hancin dubu biyu ka bada dubu biyu a kaiwa ne fa aka bar ma ka sha har yanzu ana binka dubu shida yana daga cikin wata ƙil abin da a kabari zai na'am na'am na'am duk ko da yake zikar kuma dan nefa kuma duk gidan da ba su da mita na'am na'am na'am shi duk gidan da ba a sa masa mita ba kuma bai da bill shi wannan suna don abu da sai kiran loss of revenue to duk gidan wannan akwai su kudade da ake karba a hannun su a ka'ida sai an kai waɗannan kudaden an lissafa su an lissafa kudaden waɗanda suka sa kati an lissafa wani energy da nefa ko kidiko ta yadda ya tafi a kyauta kamar na masallatai da wasu abubuwa da waye ana ware wani abu a zubar abin da ya saura ne ake buga lissafi a dora akan bil din kowa so idan ka bawa wanda ya sa a ajihun shi kuma ka san a ajihu zai sa da kai da shi kuna tarayya a wani abu na salwantar da kudaden al'umma Allah madaukakin sarki rafa asiri kar mutu wana da yawa la tasalu an ashiya ako in tubda lakum tasuku akwai abubuwan da in an tauna su ba dadi Allah rufa asiri amma dai mutum yayi kokari ya san duk mu'amalar da ya shiga ya tabbatar yana bangaren da yafi masa aminci da kwanciyar hankali abin da ya kawo mu dai maganar ruwa ne duk wanda ya saci ruwa ta barauniyar hanya ya je gidan shi ya yi alwala da wannan ruwan ruwan bai halasta a gare shi ba kuma alwalarsa ba za ta karɓu ba ya kai ya so ka gyara yanzu ka sani ka yi istighfari ka tuba ga Allah ko ma ka yanko izini shikenan an wuce gurin wata nawa ne baka biya ba biya kudin sa an zauna lafiya ai ba ruwansa bai sani ba Allah ruba su ne abu na gaba sharaɗi wa izalatu ma yamna'u wusulihi ila albasharati da ɗauke abinda zai hana ruwa taɓa fata wannan hima sharaɗi ne idan akwai wani abu wanda ka tabbatar zai hana fatarka ta samu ruwa to sharaɗi ne sai ka ɗauke wannan abin kafin alaulanka ta inganta in ba abu ne na rarura ba banda larura a cikin wani al'amari din yanzu mutumin da ya samu karaya aka dora shi aka sa kara da tsamma aka daure in ka ce dan alwala ya ware ta ya alwala yau zai kare yau zai warke so kaga wannan wani abu ne na larura amma duk abin da ba na larura ba wajibi ne sai ka dauke shi kafin alwalarka ta inganta kamar misalin me kamar mata da suke kunshi kuma ya zama to sun alwala da salatif din galibi idan za su yi kunshi waɗansu suna yi ne lokuta biyu wasu suna yi lokacin da suke jinin al'ada saboda haka lokacin da za su warke daga al'ada shi ma kunshinsu ya fita so timing gare su in ka ganta da kunshi to tana al'ada wani lokacin da haka wasu suke ba wa mazajensu labari maimakon ka zo gida ka sai ake in ka ganta taron baɗa kunshi to kuma kai ma nogo-nogo akwai bayani a wannan gidan wasu kuma sukan daidaici lokacin da ba zai ci karo da lokacin sallar ba ko su yi alwala su haɗe sallolinsu daidai lokacin da ya kamata su haɗe sai kuma su sa kunshi wasu za a ga kamar karfe uku da kaɗan sai su yi alwalarsu su yi sallar la'asar in ya so sai a sa musu kunshi ko da an cire karfe goma to za su iya yin magariba da isha a karfe goma ba tare da sun sami matsala ba wasu kuma da daddare sun gama ayyukansu kafin asubahi ya ci sai su fadda su wanke su akwai lokacin da suke lissafa lissafa irin wannan amma idan ta daura kuma ta ce za ta alwala haka to me za ta yi alwala ba za ta yi ba ta yi alwala haka saboda akwai abin da zai hana ruwa shiga kamar jan farce man da ake shafawa a farce shi ma farce yana matsayin fata so duk matar da ta sa jan farce to ita ma alwalarta ba za ta yi ba sai ta kankare wannan jan farcen ta bar ruwa ya taɓa farcen ta sannan alwala ta yi kamar zaren ɗaure-ɗaure zaren ɗaure-ɗaure ba zai hana alwala ba na? ayi a alwala muke magana alwala muke magana ba wanka ba fa mu gama da alwala ne shi zaren ɗaure-ɗaure don an ɗaure ne yanzu duka kan ne za a gani taba ɗaure akwai ɓangaren da ya an samu ko ai dama da aka ce wa masu ra'asi ai ba nufi duka kai ya jike ko ya aka samu wani bangare na kai ruwa ya taba shi alwala ta yi ya sa wasu ke haka ma ai akwai maza wata da kawai suka ɗauki wani haka za su sai dai abin da ya inganta a suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da abi muqaddami ra'sihi ya fara da gaban goshinsa ne hatta zahaba bihi ma ila qafahu ko da ya taho da hannayensa har sai da ya zuke shi sannan daga nan kuma raddahu ma ilal makanin ladhi bada amin ya dawo da su ta gurin da ya fara wanda take alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka inda aka samu wani bangare na kai ruwa ya taba shi shikenan isa aka ce wa mashu shafa da ake bawa gaslu gaslu ko ina ya samu mashu fi kuma shafa ne yasa da aka ce wal mashu ala al khuffaini shafa akan hufi ai ba ko ina aka ce a shafa akan hufi din ba har sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da addini ra'ayi ne da kasan ma za a shafa amma ba a shafi kasan ba sai aka shafi me sama din to shi sharadin shafa ba ko ina ba ake bukata sai an shafa wallahu ta'ala alam na'am akwai agogo idan agogonka ya kama hannunka tsantsam ta yadda ruwa ba zai bi ta kasan fatar ba ya taba fatar hannunka ko sarkar ya taba hannunka wajibi ne sai ka cire wannan agogon na ji malam kabir kamar ya ce zobe ko na? e idan zoban ka kai ma ka kam yake ruwa ba zai ta kasan shi ba so wajibi ne sai ka zare wannan zoban duk abin da zai hana ruwa taba hannunka wajibi ne akwai masu sa irin kyauro tam ya rike hannun ko so area da kyauran ya taba idan ruwa ba zai jika kasan kyauran ba to wajibi ne sai ka cire hidda dan mitsitsin abu ne wannan ga yan kasuwa kenan ko Allah ya samu dace wa izalatu ma yamna'u wusulihi ila al-bashara ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم da shigar lokacin sallah a haƙƙin wanda shi hadasinsa na dindindin ne duk mutumin da hadasinsa baya yankewa to sharaɗin shine ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shiga shine mai ake ce mai salasul bauli ko salasul rihi ko salasul ga'ir wanda ruwansa fitsarinsa baya tsayawa kamar mu tsohon da ya kai girma kowane lokacin sai da in ya duba ya ga wandansa har ya jiki ya aka yi zubo ya aka yi zubo bai sani ba akwai mutumin da kuma tusa ce ba ta kakkautawa kawai bit bit bit bit kawai haka da ƙara ko ba ƙara to wannan mutumin baya yin alwala wajibi ne sai lokacin sallar ya shiga lokacin sallah ya shiga an kira sallah wata ɗin saura minti biyu ma liman ya shiga to sai alwala in ya fara alwala duk fitsarin da ya zo da kahin da ya zo da tusar da ta zo wannan ba ta cikin lissafi saboda ya kidaya lokacin da zai bukace shi lokacin sallah amma idan yayi alwala minti 30 kafin lokacin sallah yayi to wani alwala ba ta yi ba ila aka ce wa dukhul waqti salati da shigan lokacin sallah fi haqqi man hadathuhu da'im ga wanda hadasin sa da'im ne malamai sun ciro wannan istishhadi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata da ta zo ta ce masa ita inni ustuhadu fala athhur jini ne yake zuba mun ko da yaushe ba na samun tsarki ta ce manzan Allah ya zan yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ta take haɗe a zahar da la'asar magariba da isha'i da asubahi in ta samu dama ta ga za ta iya ta yi wanka sai ta yi wanka da azahar sai ta haɗe azahar da la'asar sai ta yi wanka da magariba sai ta yi magariba da isha'i sai ta yi wanka da asubahi sai ta yi asubahi to duk wanda matsalarsa ko da yaushe fitsari zuba yake to ba zai alwala ba sai idan lokacin sallar ya shiga ko zai sallar sannan sai alwala waɗannan su ne sharuɗan sallah ko sharuɗan alwala da da su alwala take shiga sharuɗa ne guda nawa al-islamu al-aqlu at-tamyizu an-niyya istishabul hukmi inqita'u mujibul wudu'i istinja'un aw istijmaru tuhuriyatu ma'in ibahatuhu izalatu ma'in wa wusulihi ila al-bashara dukul waqti salati liman hadathuhu da'im sharuɗa ne kusan guda goma sha ɗaya sai an same su sannan ɗaura take zama cikakkiyar alwala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace muna da abin da za mu tattauna ko mu kwana a nan na malaci assalamu alaikum bayan sallama irin ta addinin islama ina yi wa dakta addu'ar fatan alkhairi mu ma muna maka ina son dakta ya ƙara mu haske dangane da azumin rana arfa domin kamar na ga ranar za ta zo daidai da ranar asabar bisalam na'am duk shekara idan arfa ta faɗo a ranar asabar akan ɗauko tsaffin kasa-kasai da lakcoci na marigayi mana albani zariya a dawo da su ko daga jiya mutane sun yi ta turo mun in saurara in saurara ne na je kasuwa neman kuɗi mutane kuma suna turo mun in saurara mai zan ce ban da lokacin da zan saurara kuma tun daɗaya malamai sun yi ta ba da ansoshi akan irin waɗannan abubuwa ɗin kawai mutum ya tsirtsiri azumi na nafila a ranar asabar wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wata ibada da take da wani sababi ana yin ta dan wannan sababin da manzon Allah ya karanta a kanta azumin ranar arfa ana yin sa ne dan manzon Allah ya ce a azumci ranar arfa so idan arfa ta razo a ranar asabar kana azumi za a ce maka kana azumin asabar ne ko ana ce maka kan azumin arfa ne to wanda za a ce masa azumin arfa yake baya cikin hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada da aka yi hani kuma sai aka samu wani sababi na shari'a da shari'a ta ce ayi a wannan lokacin wannan baya cikin abin da shari'a ta yi hani akan shi misali idan rana ta fito ko idan aka yi sallar asubahi ba a yin nafila har sai idan rana ta fito ta daga to amma wanda ya shigo masallaci a wannan lokacin shine lokacin shigarsa masallaci zai tafi yatar masjid ko ba zai ba yanzu yana yi ne saboda rana ta fito ko ba ta fito ba ko kuma yana yi ne dan ya shiga masallaci da manzon Allah ce idan ɗayan ku ya shigo masallaci kar ya zauna har sai idan yayi raka'a biyu yanzu shi yana yin wata sallah ce mai wani sababi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ya umar yayi wannan sallar tashi haka abin yake a babin sallah haka abin yake a babin azumi haka abin yake a kowane babi na ibada in akwai wani sababi da manzon Allah ya keɓe to ana yin sallah ne dan wannan sababi din wallahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam yana na'am na'am wanne hankalin ka ya fi kwanciya da shi wanne hankalin ka ya fi nutsuwa da shi ci gaba to ci gaba na a magana da wannan tukunna in dai hankalinka ya gamsu ka ci gaba ko ci gaba da kayan in hankalinka bai gamsu ba to dawo da farko ka'ida sai malamai suka gina sun ce wai duk wani abu baya rushe sai idan ya kammala mutumin da ya fara ginin gida ya ɗora kamar kwas hudu sai Allah ya turo iska sai gidan ya faɗi ko wannan ginin ya rushe za a ce gidansa ya faɗi amma kuma fulaɗin na gida ne ko a daidai inda ya ruhe gida za a ce ko gini to ya suka ce wai a aikin ibada ba sa rushewa sai idan sun cika so ita wannan ka'idar in ka ɗauke ta akwai inda take aiki daidai akwai inda take zuwa da damuwa a cikin zuciya daga cikin ka'idar shine yanzu idan kana alwala sai ka zo wankin fuska idan ka ɗauke hannunka ka alwala ko baka alwala ba ka wanke hannu ka kurkura baki ka shaƙa ruwa ka wanke fuska sau uku sai ka taho masallaci ka alwala ko baka alwala ba to in kai tusa sai suka ce ai ba alwala ka karya ba saboda wancan abin da kai ba a kiran sa alwala idan ka wanke fuska ka wanke hannaye ka shafi kai ka shafi kunne ka wanke kafar dama saura ta hagu sai ka taho masallaci har yanzu ba a kira ta alwala ba suka ce to har yanzu in kai tusa baka karya ta ba saboda wannan abin da kai har yanzu bai da suna har sai idan ka wanke kafar hagu to shine ka cika alwalanka to an kai tusa ta kare bisa wannan ka'idar saka kalla a irin wannan sai malikiya suka kafa ka'idar su ta cewa ba a shafa akan huffi sai ga wanda ya sa huffinsa a bayan yayi alwala sai suka ce idan ka wanke kafar hagu dama kafin ka wanke ta hagu sai ka tsaya ka sa hufin kafar dama sai ka wanke kafar hagu sai ka sa mata hufi to in ka zo shafa kai banda kai shafa akan hufi saboda kai ka sa hufin ka ne kafin ka gama alwala ai ka gama na dama ne kafin ka wanke hagu so alwala ka bata cika ba in ka zo shafa akan hufi malikiya suka ce ba za ka yi shafa ba saboda ka sa hufin ka ne kafin ka gama alwala in kana so ka yi shafa sai ka gama alwala tsaf ka cika to sai ka sa hufin dama ka sa hufin hagu to in lokacin shafa yi sai ka shafa duk abin sa wannan ka'idar muke tafiya idan mutum ya aure sai ya saka matar shi saki daya ya saka matarsa saki biyu sai ta je wani gidan ta aure in ta dawo gidansa saura igiya nawa wannan nake tambaya saura igiya nawa na ya tafi wani tunanin ko ya ba mu aiki ko ya tafi nasa tunanin na a ko'ina ma a yi za'ayi da tambayar ka mai kaga musu da shi mutum ne ya saki mace da sai mata sakin farko bai dare ita mai da ta yi aure sai ya sake aurenta so so idan kaga sabon saki uku yana nan so waccan alwalar ta kafa ta rufe kenan ko lallaba kake dai nema daɗi ka zaba to a bisa wannan ka'idar suka ce duk wanda ya saka matarsa sakin farko ko ta fita ta yi aure sai sake dawowa cikin zaurawa ta dawo gidansa to sauransa saki ya sake saka ta na biyu ta fita sai aure aure ma gida daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara a na goma ta dawo gidansa in ta dawo saura daya saboda me aiki baya rushewa sai a bayan ya cika da aka sai an yi saki daya saki biyu saki uku sanai ne fa in tsallaka ha fala ta hillu lahu min ba'du hatta tanki hazau zawjan ghaira fa in tsallaka ha fala junaha alayhi ma an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah sai haka ya an cika uku sanai yake rushewa yasa nace maka ka'idojin akwai inda in ka rarraba su akwai inda zaka ji hankalinka ya nutsu akwai inda kuma in ka rarraba su zaka ji kana da damuwa bisa alwala ni na kasa daukan zuciya ta ga natsu na je wankin fuska ta kare in dora na kafa sabon nutsuwa in ta kare da an sake sabuwar Allah kamar ya fi mun kwanciyar hankali ni haka da dauka a daidai wannan gurin wallahu ta'ala alam na na na eh to wani irin guntun ruwa ne na sabulu kuma sai kai tsarki da shi Eh, idan ka zo yana gaban aishar din yana nan launuhu ra'ihatuhu rihuhu in komai na sai yana nan ba abin da ya canja za a iya yi duka babin fade ya sa malamai suke maganar guntun ruwa suna magana ne a duniyar da ba fa duniyar yanzu ba mu duniyar ya kamata mu ce guntun ruwa ba shi ka'idar a da ban daki ne kawai ake ajiye kafara a cikin ta da safa idan aka je aka dauko ruwa salka guda sai a dura a wannan kafarar a nan za a yi wankan janaba a nan za a yi alwala a nan za a yi tsarki a nan za a yi komai sai gobe a sake zuba wani ruwa so da mutum ɗaya ya zo in ya ɗauki hannunsa ya yi tsarki to wannan gudun ruwan ya zama saura in kuka zubar ba za a ɗauka ki ɗauko ruwa ba an tafi kilomita goma in ka ji ana guntun ruwa wannan ruwan ne ake magana shi yasa za ka ji an ce ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga ta yi wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo zai wanka tace masa wankan janaba fa nan yake ta masa janabar ki a hannunki take duka wannan maganar ruwan da ake tarawa ne a gurbi amma zai kai wata kalfafan kama yana zuba shawara ka tana zuba da ruwa a butar ka da ruwa a bokitin ka duk an wuce wannan lissafin Allah rufa mana asiri in Allah ka sauki ko mu tafi da saukin kar mu ki komawa baya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin ah to insha Allah muna tunanin za ta faso ne a ranar sallah ko mun ce za mu yi karatu kai shi ma ba zai bari ba ko to insha Allah za mu huta rana ya ce Allah madaukakin sarki ya mana jagora